yauwa kamar yadda muka ce yau muna juma'a a goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu a miladiya 2020 da 26 za mu dora kan karatunmu insha Allah kuma mun ce mun tsaya jiya karshen sura ta 16 cikin wannan sura mai karshen aya ta 16 cikin wannan sura mai albarka suratul zumar yau kuma za mu tashi kan aya ta 17 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana ita ce ta mutu kuna mana
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب ubangiji ya ce walazina tanabu taguta lallai wato wanda ya nisanci guna gumaka ya nisanci gumaka an yi abuduha ya nisanci wato abin da zai kashi zuwa ga bautar gumaka wa anabu ilallahi kuma wato ya jawo zuwa ga Allah ma'ana ya fuskanci Allah a wajen bautarsa Allah ya ce da humul bushra waɗanda duk suka nisanci gumaka wato kuma suka yi ƙoƙari suka fuskanci ubangiji a wajen bauta ma'ana suka rike Allah Allah ya ce lahul bushra waɗannan suna da albishir albishir din shine wato gidan aljanna Allah ya ce fa bashir ibadi wato kai wa bayina albishir cewa in mutum ya nisanci shirka a sannan ya riko da Allah to Allah kuma ya alƙuri zai bashi gidan aljanna an ce wannan ayan ta sauka kan sayyidina Abubakar ne ta sauka kan sayyidina Usman da abdulrahman bin auf da sa'ad da sa'id da talha da zubair ala yadda da su dukkansu sun musulunta ne a dalilin musuluncin sayyidina abubakar a suka tambaye shi a asirce cewa mun ji kai ma ka bi muhammadu nan ka yarda da shi sai na abubakar ya ce kwarai da gaske ya kuma yi musu wato wato kyakkyawan bayani abu ababen da ya shaida ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ja hankalinsu take kuma wato sai suka karɓi musulunci to shine Allah yake cewa wato wa'annan mutane da hul bushra suna da aljanna Allah ya ce fa bashir ibadi kai ma bashi bayina albishir wa yana bayi Allah ya ce alladhina yastami'una alqawla su ne waɗanda in sun ji magana sukan tace fa yattabi'una ahsanahu sai su zabi mai kyau sai su bi wato sai su bi wanda ya ji wato da'awar mai bautar gunki da wanda ji da'awar mai kaɗe ta Allah to sai ya zaɓi wanne ya fi wannan kuma za ka iya saka shi a cikin dukkan rayuwa a cikin dukkan rayuwa duk sanda labari ya zo kunnen ka to ka duba wani labari ne mai nagarta wani labari ne mai kyau wato sai ka bi wannan shine tarbiyya qur'aniya shine irin tarbiyya da musulunci yake karantar da mu ba inda a za ka zaɓi labari wanda yake mummunan labari kuma shi za ka ɗauka kuma ka ta yaɗawa ba a ka zaɓi kyakkyawan labari Allah ya ce bayina da za ake musu albishir ko da ne musu umarni a yi musu albishir su ne alazina ya sima unar kawalau da in sun ji magana fayata biyu na hasanu suka zaɓi mai kyau sai su bi shi ne wa huwa ma fi salahun abin da yake akwai kyautai ko ma wato a cikin magana ko ma magana mai kyau ne idan magana kai ɗin ba ta da wani amfani kai tsaye a wajen abin da zai kare ka ba ta da wani amfani ka wahalar da kanka a kai Allah ce ulaika ladina hadahumullahu waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wa ulaika humul ulul albab kuma waɗannan su ne wato ma'abuta hankula su ne ashabul uquli afaman haqa alaihi afaman haqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqizu man fil nar ubangiji yace afaman haqa alaihi kalimatul azabi yanzu shin mutumin da kalmar azaba ta tabbata a gansa shine kafiri wanda ya mutu da kafirci kalmar azaba fadin ubangiji la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina wannan kalmar in ta tabbata akan mutum to yaya za ka yi da shi Allah ya ce afa anta tunqizu man fi nari ya rasulullahi da ka tada hankalinka akan rashin imanin su shin in mutum kalmar azaban nan ta tabbata a kansa ba zai fa musulunta ba dole ya mutu da kafirci ya kuma shiga gidan wuta shin yanzu za ka iya tsamar da wanda yake cikin gidan wuta ne babu wanda ya sai tsamar da wanda yake cikin gidan wuta wato sai Allah ma'ana aka ce wato wannan abin da ake nufi la taqdiru ala hidayatu ba ka da iko ka shiryar da wanda Allah bai shiryar ba fatanqidhuhu minan nari balle ma wato ka kubutar da shi daga shiga gidan wuta lakin allazina ta لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار نعم.
وعلى الله لا يخلف الله الميعاد Allah ya ce lakin na ladina taqarrabuhum amma waɗanda suka ji tsoron ubangijin su wato suka ji tsoron ubangiji suka yi wa Allah madaukakin sarki da'a to su kam ranar lahira lahum gurafun min fawqiha gurafun suna da wani rufi wato a gidan aljanna sama da rufin ma kuma akwai wani rufi ma'ana Allah zai ba su beni a gidan aljanna shine wato wato gini a sama da gini lahum gurafun min fawqiha wato sama da gidan da aka ba su na aljanna akwai wani wato gida kuma sannan kuma wannan gidan shi ma yana da rufe a kansa mabaniyatun wanda yake an gina ta jarimin tatiyar anharu wanda korama ke gudana karkashin wannan katangu wa adallahi wannan alkawari Allah ya yi alkawari Allah ya yi idan mutum ya mutu yana mai gaskata Allah yana mai gaskata manzan Allah sannan Allah zai bashi beni a gidan aljanna lokacin da manzan Allah ya faɗi wannan ya faɗi hadisi yake cewa Allah ya tanadi beni wato a mutumin da ya gaskata Allah wato ya nisanci shirka kuma ya yi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tanada masa bini a gidan aljanna to lokacin da ya karanta wannan aya a cikin sahabbansa wanda sakin sahabbansa yace amma ya rasula wannan aya wato a manzanni kurin da annabawa ta sauka ko su ne kurin Allah ya tanada musu irin wannan gidan Allah ya ce a duk mutumin da ya imani da Allah ya nisanci gumaka kuma ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah madaukakin sarki ya tanada masa sannan har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ya faɗa a hadisin da Abu Talib ya rawaito yake cewa duk mutumin da ya kiyaye maganarsa mun karanta wannan hadisin ah, kwana biyu ko uku da ya wuce a karatun mu nan cewa duk mutumin da ya kiyaye maganarsa ya zama ya sa wa halcansa linzami ba zai faɗi magana ba sai ta alkhairi sannan mutumin da yake ƙoƙarin ciyarwa yana ƙoƙarin taimakawa mutane ba wa mutane abinci da tallafawa mutane a cikin abubuwan bukata na rayuwar mutane sannan yana yawan azumi sannan yana sallar dare to Allah ya tanada masa wato wani gida a gidan aljanna manzon Allah ya ce daga cikin gidan kana kallon waje daga waje kuma kana kallon cikin gidan wannan wato shine beni da Allah ya tanada wanda yake ba ma ɗan aljanna da suke da irin wa'annan siffofin wato a rayuwar duniya Allah ya ce lafin gurafun suna da rufi min fauki ha gurafun sama da rufi ma akwai wani rufi mabaniyatun an gina ta jari mitatil an har korama kuma na gudana karkashin wato katangun wannan gini wa da lahi wannan alƙawarin Allah ne yayi zai bayar la yukulifu Allahu mi'ada Allah kuma bai ya saba alƙawari tunda Allah ya alƙawari zai bayar ubangiji kuma wato zai bayar alam tara ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه نعم.
ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله هداما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an shin baka sani bane ya kai mai karatu ko mai sauraro cewa ubangiji anzala minas sama'i ma'an shi ya saukar da ruwa daga sama da ya saukar da mamakon ruwan sama fasalakahu yanabi'a sai ruwan ya zama yana gudana a cikin maremari wato yana bin tafkuna ya fada wannan tafkin ya fada wannan tafkin Allah yake cewa wato fil arda a cikin ƙasa sun mayu kurji bihi zar'an sannan wannan ruwan da aka yi din da shi kuma Allah zai fitar da wato shuka sai a fitar da shuka muktalifan alwanuhu wanda kalarta daban-daban ne akwai mai yin kara akwai mai yado a ƙasa akwai mai gajeriya akwai doguwa akwai mai da a sama akwai mai da a cikin ƙasa za a fitar da shi muktalifan alwanuhu kala kala shukar wato daban-daban Allah ya ce sun mai hiju sannan in Allah ya rike ruwan su mai hiji sai kuma wato kasa ta bushe sai kasa ta bushe fatarahu musfarran wannan shukar da aka yi sai ga shukan kwata ta yi fatsi sai ga ana buƙatar ruwa a ce shuka ta fara yaushi da kuma koriya ce wato da dadin kallo amma in Allah ya rike ruwan wato sai kuma ta fara fatsi sun mai ja'alu hutaman in ba a yi ruwan ba shukar sai ta zama wato hutaman wato busasshen kara za ta zama hutam shine fatatan ta zama busasshiya duk iska tana karya ta ana iska zaka ga wato duk ganyen shukan nan ya bazu yana yawo a cikin gona Allah ce inna fi zalika la dhikra cikin wannan abin da ubangiji yake don gani da shuka akwai fawa'azi akwai tunatarwa an ce wannan shuka wato tana kama da rayuwar dan adam ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci dan adam da kuma yadda dan adam yake komawa a rayuwarsa a farkon halittar dan adam mutum ne mai rauni mutum ne mai rauni in an haifi jinjiri ba a ɗaukansa sai an saka tsumma haka za a cece shi a cikin tsumma yana nan yana yana ci yana sha yana ci yana sha yana girma to haka yaron zaka ga ya girma ya yi ƙarfi ya tunkari kuma rayuwa duk irin abin ƙarfi zai iya shiga a yi da shi yana nan yana nan cikin ƙarfinsa lokacin da ƙarfinsa ya cika daga nan kuma sai ya fara sake komawa baya yana komawa baya yana komawa baya wata ran sai ya ce miƙo min sanda na zan tashi wata ran sai an rike shi da sandan ma ba zai iya tashi ba wata ran hakan nan ba zai iya tashi ba kominsa sai dai a jikinsa to haka rayuwar take shi yasa Allah ya bamu labari dangane da wannan shuka yake cewa ubangijin da ya saukar da ruwa a sama za a ga ruwan yana bi Allah zai fitar da shuka lokacin da shuka ta girma ko ma ba a daina ruwan saman ba da lokacin da shukar komai ruwan da ake kuma za ta bushe za ta yaushi ta bushe domin shekarun girman ta ya kare daga nan kuma ko dai ka sare ta ko ta bushe ta karye wato ta lalace kowane irin amfani haka yake sai dai wani dan ya sake tsara sabuwar shuka a cikin a cikin kasa in ya ji in ya ji ruwa ko gero ne wato ko gyada ne ko wake ne sai dai irin ya sake tsiro amma wannan wanda ya tsira na farkon nan kan in lokacin sai kuma ya tafi to haka rayuwar duniya take in ka yi alkhairi ka samu cin gajiyar rayuwarka in baka yi alkhairi ba ma ka sani dai lokacin nan dai na tafiyar in ya zo dole za a tafi shine Allah yake ce mana wato inna fi zalika la dhikra cikin yadda rayuwar zubar da ruwan sama yake da tsirai shuka da girman shuka da mutuwarta da zikira akwai wa'azi wato li'ulul albabi amma ga mutane masu hankali su ne ya tazakaru na bihi suke daukan wa'azi lidalalati ala wahadaniyatillahi domin su za su fahimci wannan yana nuna maka kadaitakar ubangiji wato subhanahu wata'ala afa mashara أفمن شرح الله صدره إلى الإسلام وهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله na'am أولئك في ضلال مبين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza da kala nuru kalba kalbal mu'min in hasken imani ya shiga cikin zuciyar dan adam yace in sharaha kalbuhu zuciyarsa kuma sai ta bude wan fasaha sai wato zuciyarsa sai ta sai ta yi yalwa wato sai kaga duk in an gaya masa gaskiya kuma zai karba in an gaya masa gaskiya zai karba in an masa wa'azi zai ci aka ce ma alamatu zalika menene alama na cewa wato zuciyar mumini tana budewa kuma zai karbi gaskiya ya ce al'inabatu ila dalil kuludi shine mutum ya karkata ya ta yin aiki saboda gidan dawama shine gidan lahira ya zama duk damuwar mutum wani irin aiki zai yi wanda yake zai dawama da shi a gidan aljanna zai fifita bautar ubangijinsa sama da bukatun kansa sama da neman wato duniyarsa ya ce wata jafi an daril gurur sannan kuma zai rika kaffa kaffa yana nisantan wato miƙe wuya ko kuma miƙe kafa wato a rayuwar duniya sannan kuma yake cewa wata ahubu li mauti qabla nuzuli kuma za ka ga mutum yana shirya ma mutuwa tun bata zo ba za ka ga yana kimtsa mata tun bata zo ba ubangiji yake cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami shin yanzu mutumin da Allah ya buɗa masa kirjin saboda karban musulunci fatada ya shiryar da shi fa huwa ala nurin min rabbih yana cikin haske daga ubangijinsa ka hada shi da mutumin da Allah ya toshe masa zuciyarsa ne yake karban imani fawailul lil qasiyati qulubuhum manzon Allah ubangiji yace narkon azaba ya tabbata a mutanen da suke da bushasshiyar zuciya wanda ba sa karban wato wa'azi wato bushasshiyar zuciya min zikrillahi wato wanda ba sa karban wato wa'azi shine ba sa karban ambaton Allah shine ba sa karban wato alqur'ani wala yaka fi dalalin mubin ubangiji yake cewa to waɗannan wato suna cikin bata wanda yake wato mabayyani الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني na'am يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يرد الله فما له من هاد na'am ubangiji yake cewa a yake cewa Allahu nazzala hasan hadisi ko ga gurin ba wallahi Allah ya ce Allahu nazzala hasan hadisi Allah shi ya saukar da a hasanar hadisi magana wanda suke mai kyau zance wanda yake mai kyau Allah shi yake da zance wanda yake mai kyau kitaban wato shine alqur'ani mutashabihan wanda yake kama da junansa ma'ana yushiru ba'dhu ba'dan shashin sa yana kama da shashi in an zo ana karanta maka sura a bakara wato sai ka ji tana kama da sura a nasi in ana karanta maka sura a nasi sai ka tana kama da sura wato a bakara saboda me saboda duk maganan ubangiji ne sai ka ji wannan magana da ake maka yanzu kamar jiya an maka ita ko shekaran jiya an maka ita Allah yake cewa kitaban mutashabihan littafi ne wanda ya kama da kowanne a wajen tsarinsa masaniya littafi ne da ake yawan maimaita shi domin a cikinsa akwai maimaita alwadu da alwa'idu alkawarin da Allah ya na rahama da jin kai in an bi Allah akwai kuma abin da Allah ya tanadi na wato azaba in an saba masa Allah ya ce taksha'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum duk sanda aka karanta alqur'ani wato mutumin da yake jin tsoron ubangiji zaka ji alqur'anin yana shiga cikin namansa zaka ji yana tsoruta wato wato saboda abin da ya ji na daga wato narko da ubangiji ya ambata a cikin alqur'ani Allah ya ce taksha'iru minhu ma'ana tarta ido zuciyarsa tana kadawa wato wato saboda mi saboda jin tsoron ubangiji yace sun matalinu juluduhum wani lokacin kuma an faɗi rahama da jin kai sai ya ga zai samu aljanna nan kamar da sauki har ya fara sare sai ka ji kuma zuciyarsa wato ta yi sanyi shine zuciyarsa ta nutsu shine ma'ana ta tsuma innu wato sai kuma zuciyar ta samu nutsuwa Allah ya ce da wato yake cewa su matalinu juluduhum wa qulubuhum zukatansu da rayukansu wato sai kuma su nutsu ila zikira zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki zalika to duk mai jin irin wannan in ana wa'azi wani lokacin ya ji wato ya tsorita har ma ya ga cewa to aljannan nan fa sai da hali yayi wani lokacin kuma ya ji kauna ya ji zai iya samun aljanna to wannan Allah ya ce zalika hudan la yahdi man yasha'u wannan shine alamar mai imani shine alamar shiriya wato ta shiga cikin zuciyar mutum irin shiriyar da Allah yake shiryar da wanda ya ga dama wa man yudlillahu duk wanda bai ji irin wannan shiriyar ba wato Allah ya batar da shi fa malahu min hadin ba daga cikin wanda Allah zai shiryar wata rana sai na Abubakar zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi wani lokacin in kana mana wa'azi hankalinmu yakan tashi za mu yi kuka mu zubar da hawaye hankalin mu tashi wato mu ga in mutum ba ya dage ba aljanna nan ba zai same ta ba saboda haka amma lokacin mutum sai ka ji zuciyarka kuma ta yi sanyi in kai mana wani wa'azin har ka ga mutum ya zo gidansa yana son matarsa yana son ‘ya'yansa yana son gonarsa yana son dukiyarsa sai manzon Allah ya ce to in kuna jin irin yadda kuke ji a lokacin da ake muku wa'azi za ku tsoruta wato hankalinku zai tashi za ku yi ƙoƙarin gyara ayyukanku to ko da daga baya kuna jin sanyi kuna jin sha'awar rayuwar duniya ko kayan rayuwar duniya ya ce in kuka zama a cikin wannan to in kuna tafiya akan titi mala'iku za su na gaisawa da ku domin haka ita zuciyar mumini take haka ake so kuma mumini ya zama yau yana jin tsoron ubangijinsa har ya rika jin tunanin anya ma ko zai kai labari wata lokacin kuma sai ya je yana kauna in an faɗi ladan mai azumi yana azumi yayi kwadayi in yana sallah aka faɗi ladan mai sallah yayi kwadayi yana karatun alkurani aka faɗa sai ya ji kwadayi to haka ake so kullum mutum ya zama yana rayuwa tsakanin tsoro da kuma tsammani haka ake so shine rayuwar mumini amma kada kullum ya zama kullum tsammani kake kwatsam in dai ka mutu aljanna zaka shiga har ka ji ka samu wani garanti a ranka to akwai jin tsoro akan wannan ko kuma tsoronka ya sa ka ɗebe ƙauna cewa kai kan fa in ba sa ba kai ba rahamar ubangiji to shi ma mai ɗeba kwana ba a shiga cikin rahamar ubangiji saboda haka ana so mutum dai ya zama bainar kaufuwar raja yana jin tsoro sannan kuma wato yana kwadayi to shine Allah yake cewa wato Allah shi ya saukar da alkur'ani wato littafi wanda ake yawan maimaita shi wanda shashan sa ya kama da shashi takshairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum zukatan wanda suka ji tsoron ubangijinsu in sun ji alkur'ani tana raurawa su matalin juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sana daga baya kuma in sun ji wani wa'azin sannan zukatan kuma sai su sanyi zalika hudallahi yahdi man yasha wannan shiriyar Allah ne da yake shirya da wanda ya ga dama wa man yudhillillahu duk wanda Allah ya tabatar da shi fa malahu min hadi ba za ka same shi da shi ba fa man yataki afaman yattaki bi wajhihi su'al azabi yawmal qiyamah wa qila lil zalimin zuqu ma kuntum takasibun ubangiji ya ce a faman ya taƙi bi wajhi su al'azabi yau malkiyama shin yanzu mutumin da yake ta ƙoƙarin ya kare fuskarsa daga shiga azaba ta walakanci a ranar alkiyama yake bin Allah yake ƙoƙarin bin umarnin Allah cikin abin da ya masa wato umarni ya hannu da abin da Allah ya hana shi yana ta ƙoƙari wato shin wannan wato ka haɗa shi da mutumin da yake kafirci mutumin da bai kiyaye ba Allah sai ya ce wakila ko baka wani afaman yattaki bi wajhi su al'azabi yawmal qiyama shin ka hada mutumin da yake kokarin kare fuskarsa wato daga shiga gidan wuta ran alkiyama shine bi an yulqafin nari yana jin tsoron a jefa shi a gidan wuta magalulatan ya dawo hannunsa a daure a wuyansa ka hada shi da kaman amana min wanda ya imani wanda Allah zai sa shi aljanna wakil zalimina ranar lahira za a ce ma azzalumai zuku ma kuntum taksibun ku dandani azabar sakamakon abin da kuka aikata wato a gidan duniya na كذب الذين من قبلهم فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أذاقهم الله.
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah ya ce kazzaba alladhina min qablihim wannan tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi hakuri ne cewa mutanen makka da suka karyata shi ba su ne mutanen da wato suka fara karyata manzo ba a manzanni da yawa al'ummomin su sun karyata su shi yasa ake bashi hakuri Allah ya ce masa kazzaba alladhina min qablihim ai mutanen da suka zo kafin mutanen makka ma sun karyata manzannin su wato akan zuwan azaba fatahumullahu azab min haisu la yashurun sai Allah kuma ya zo musu da azaba ta inda ba su tsammani ba wato ta jihar da la takaturu bi balihim ba ta su wato a cikin zukatansu ba fa zaqahumullahu kiziya Allah ya dandana musu azaba wato azaba ta walakanci wato aka shafe su wasu kuma aka kashe su wasu aka yi tsawa suka dirmiya wasu aka ciccibi kasar aka kife a kansu Allah ya dandana musu azaba wasu ma azabar can a gidan duniya aka ba su azabar shine fil hayatud duniya wato a gidan duniya Allah ya ce wal azabul akhirah azaban da Allah ta da musu a lahira kuma a kabaru ita tafi girma laukanu ya alamuna inda sun san wannan azabar da basu kare ta manzannin ba na ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ubangiji ya ce wala qaddaramna linnasi hakika mun saba wa mutane a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin kowane irin misali da ya kamata mutane su dauki wa'azi Allah ya ce wa laqad darabna linnas fi hadha alquran min kulli mathalin a cikin wannan alqur'anin duk wani irin misali Allah ya ce mun saba wa mutane la'allahum yatazakkaruna ko za dauki wa'azi su dauki izina Allah ya bada labarin mutanen da ya bada labari iri iri wayanda suka bi Allah sakamakon da Allah ya musu wayanda suka saba ma Allah sakamakon da Allah ya musu to kowane irin misali ake nema Allah ya ce Allah ya bada shi Qur'an Arabiya قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Allah ya ce a cikin littafi nan na alkur'ani qur'anan arabiyan alkur'ani da yake wato balarabar littafi ghairu zi iwajin ba littafin da yake da rikici ba babu rikici ayin lufsin waktilafin babu rikici babu sabani a cikin sa Allah ya ce mun yi haka ne la'allahum yattaqun ko mutanen makka za su ji tsoron wato kafirci na ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متس- متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ubangiji ya ce saba wannan misali ya muhammadu ga mutanenka la'alla su dauki izina su yi imani menene misalin Allah ya ce daraballahu matsalan Allah ya saba misali tsakanin mushiriki da kuma mai kadaita Allah misalin tsakanin mushiriki ne da kuma wato mai bautar mai- da kuma mai bautar Allah wanda ya kadan- kadaita Allah shi shi kadai da kuma mutumin da yake bautar gumaka Allah yake cewa wato wato mas- eh, rajulan fi shuraka'u mutum ne yake da ab- abokanan shirka yake da abokanan shirka yake da iyayen giji yake cewa daraballahu matsalan Allah ya ta'ala ya saba misali rajulan fi shuraka'u mutumin da yake da abokanan shirka mutashaki suna waɗannan abokanan shirkar suna jayayya a kansa mungun jayayya Allah ya ce mutashaki suna suna jayayya mugun jayayya Allah yake cewa wa rajulan salaman li rajulin da kuma mutumin da yake shi kuma yana bautawa wato bawan mutum ɗaya ne misalin da Allah yake ba mu anan bayi ne guda biyu wannan bawan shugabansa mutum ɗaya ne wannan bawan kuma bawan wasu ‘yan uwa ne mutum uku ko fiye da uku kuma babu jituwa a junansu su ‘yan uwa mun gane ko babu jituwa a junansu babu jituwa wannan dai bawa na mutum ɗaya ne yana masa bauta duk abin da ya sa shi zai je aikata wannan ko bawan wanda aka mutu aka bar musu ga gaje shi mutum uku ne su ko babu jituwa a tsakaninsu yanzu wani bawa ne zai fi zaman lafiya wani bawa ne hankalinsa zai kwanta bawa mutum ɗaya ko ba haka ba ne domin shi ga shugabansa ɗaya ne wa'yancan a daidai lokacin da wannan zai ce a bawan zai ruta shi ka jamu ruwa wannan ko zai ce kai zai zo nan faskaran itace za ka je ka ɗau itace nan ka faskara mi a lokacin da wannan zai ce zai je ka faskara mi itace wannan ko zai ce kai zai tafi ka yi min ciyawa a dabbobi to zai shiga cikin ɗimuwa ya shiga cikin tashin hankali saboda mi saboda waɗanda suka mallake shi mutane ne daban-daban kuma mutanen daban Allah ce mutu shaki suna babu jituwa a tsakaninsu inda ma da jituwa a za a zauna su daidaita cewa kai wane bawan mu nan yau ya maka aiki ni kuma gobe ton dina ne jibi kuma ton din wane ne sai su raba aikin ko kuma bawan nan ya maka aiki awa shida na safe ni ma ya min awa shida wannan ma ya masa awa shida shi kuma ba shi awa shida ya je ya huta za su iya yin wannan su daidaita a tsakaninsu amma tun da Allah ya ce bayin babu jituwa na mutane ne amma mutashaki suna wanda yake tsakaninsu babu jituwa to yaya ba wannan zai zauna lafiya shine Allah ya saba mana wannan misalin dan mu gane tsakanin mai bautar gumaka da kuma mai bautar Allah shi shi kadai su mutanen makka a lokacin suna bauta ma gumaka a ɗakin kaba kurun gumaka 360 ne banda manya guda uku wanda ake bikin su a shekara to mutumin da yake bautawa alloli har ɗari uku da sittin yanzu in wayannan allolin suka rikice kowa ya ce yana buƙatar ya masa bauta shi ina zai sa kansa ga mai uku ma mai uku ma bai zauna lafiya ba to shi ne Allah ya saba mana misali shi mushriki da kuma wanda yake mumini su fahimci waye yake da zaman lafiya waye yake zaune lafiya wanda ya rike Allah a matsayin an bauta shi shi kadai ko kuma wanda ya rike gumaka a matsayin wato ababen bauta shine Allah yake cewa daraba lahu masala Allah ya saba misali rajulan na mutum fi shuraka'u yana da iyayen gida wanda suke shirka a kansa shi bawan su ne mutashaki suna su kuma wato suna wato suna da jayayya tsakanin su na mugun hali ba jayayya na sulhu ba wato shine mutanazi'una sayyi'atul akhlaqi saboda mugun halin su kullun a cikin musu da jayayya suke babu shi ne tsakanin su san da wannan zai kira wannan bawan wannan kuma zai kira shi wannan kuma ya ce masa kaje in gani saboda haka dole ya tsaya tsakiya wannan ya ce zo wannan ya ce kai zo nan wannan ya ce kai zo nan in zai je gun wanda kila ya ga shine babba sai ɗayan ya ce masa kaje in gani to ina zai je dole ya tsaya mutahayyiran yana kimota a tsakiya shine Allah yake ce mana wato wa rajulan salaman li rajulin da kuma bawan mutum daya shi shugabansa mutum ɗaya ne in ya sa shi shine in ya hana shi shine shi shi kadai Allah ya ce hal ya sauya ni masalan shin yanzu wayannan za su daidaitu yanzu wannan bawan da wannan bawan a wajen kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya za su daidaitu ba su daidaitu ba wannan tamizi ne ma'ana la yastawil abdul jama'atin wal abdul wahid bawan jama'a da yawa da bawan mutum daya ba sa daiduwa فإن الأول إذا طلب منه كل من كل من مالكه كلمته في وقت واحد تهيرا idan wannan bawa na mutane da yawa kowa a cikin mutane da yawan nan ya neme shi ya je masa hidima a kuma lokaci guda to bawa na dole zai tahayyara zai rikice saboda haka wato zai rikice fi man ya kadu muhimmin waye zai je yi wa hidima tunda duk suna da suna da haƙƙi a kansa malam yake cewa wa haza matsalin lil mushriki wa sani matsalin wahid wannan shine misalin mai shirka mai bautar gumaka wannan kuma shine misalin mai kare ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce to wannan dai misali muka bayar alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya saba irin wannan misalin wanda mai hankali zai gane kenan in bawa ya yi wa Allah godiya ko bai masa ba Allah ya gode wa kansa da kansa Allah ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ubangiji makadeci bal akasaruhum la ya'lamun su da yawan kafirai wato ba su da sanin ma yasiruna ilaihi min azabi wato abinda in suka yi shirkan nan za su auka cikin sa wato na daga azaba na'am إنك ميت وإنهم ميتون نعم.
ثم إنكم يوم القيامة إلا بكم تختصمون Allah ya ce wato kafirai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ai zai rasu ma mu huta ai zai rasu ma mu huta min wannan a sabon addinin in ba mutuwa ya ba to mu ba mu ba zaman lafiya so da haka zai rasu mu huta Allah ya ce innaka mayitun tabbas zaka mutu ba za ka tabbata ba domin ba mu rubuta mu wani dan adam zai tabbata a bayan kasa ba Allah yake cewa innaka mayitun lalle zaka mutu amma su sani wa innahum mayitun su ma fa za su mutu su ma za su mutu satamutu wa yamutuna zaka mutu su ma za su mutu saboda haka falashi da mata bil mauti ai babu dalili ko a mutuwa kana gaba da mutum sai fadi ya mutu shikenan sai ka zuba ruwa a kasa ka sha sai ka yi dariya kai ma a tafi kake kai ma a tafi kake saboda haka idan wai wanda kake ji ya dame ka a ra- a duniya ya tare maka wani abu kana jin haushinsa ba ka so ka ga rayuwarsa sai yau aka ce Allah ya karbe shi ya faɗi ya mutu sai ba abin farin ciki bane a gunka kamata ma ya kai kuka da ba ku yi sulhu da shi ba kamata ya kai kuka da ba ku samu kun yi sulhu ba har ya tafi amma ba abin dariya bane ba abin murna bane dan mutum yau kana ga ya rike maka wuya a rayuwa sai ya faɗi ya mutu to in kai dariya kai ne abin dariya yawa malamai suka ce ai ba a dalili ko mutuwa ba a dariya a mutuwa yawa ba a tunda kowa ma zai mutu ai abin da zaka yi dariya abin da kai ba zaka yi ba yawa da ba zaka mutu bane shi ya mutu shikenan sai kai dariyar ka ka more to amma zaka mutu tunda zaka mutu kuma shikenan mai yiwa ma shi ya mutu ma a mutuwa wanda yake abin yabo mai yiwa kai din baka sani ba in kana masa dariya sai kuma ka zo ka mutu a walakance saboda haka in dan wannan suke guri manzan Allah ya rasu to manzan Allah ya rasu Allah ya ce kuma ba za ku zauna ba Allah yake cewa thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun sannan kuma za ku je ku yi jayyar a gaban ubangiji ya mutu ka mutu to kuma sauran me ya rage sai kuma a je a yi husuma a gaban ubangiji akan me ya rayu kai akan me ka rayu akan me kuka yi gabar ka yi gaba da shi akan gaskiya ne shi yana kan gaskiya ko kuma ka yi gaba da shi wato akan kai ne akan gaskiya shi akan fata to wannan dai a gaban Allah ake karkarewa Allah yake cewa wato summa inna kun yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun sannan wannan jariya taku ba za ta kare ba wato sai a gaban ubangiji fa man zalamu وما نظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين Allah madaukakin sarki da yake cewa wato zaka mutu ya rasulullahi su ma za su mutu sannan za ku kasance ranar alkiyama kuna husuma a gaban ubangiji a malamai suka ce wato yukasimu ba'dukum ba'dan shashe zai yi husuma da shashe fayaktasi lil mazlumi min zalim sai a sakanta ma wanda aka zalunce shi a karba masa haƙƙinsa daga gurin wato azalimi wanda ya zalunce shi an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke gaya masahabbansa a tararuna manil muflis kun san wane ne fallashashe ya tambayi sahabban sai ce kun san wane ne fallashashe sai suka ce al muflisu fina man la dirhama wala mata alahu ah ya rasulullah fallashashe ka a gurin mu ai shi ne wanda bashi da kwabo bashi kudi bashi abun kudi bashi da gona bashi da shanu bashi da jari bashi buhu a rumbunsa bashi komi talaka shine fallashashe domin kullun sai an ji halin da yake ciki zai je roƙo a gun wannan ya je gun wannan suka ce ai shine fallashashe su abin da suka fassara kenan wato mai karamin karfi wanda ba shi da hali shine fallashashe manzon Allah sai ya ce musu innal muflisa man ya'ati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyami fallashashe fa a gurin Allah shine wanda ranar alkiyama zai zo da tarin ladan sallah yayi ta sallah a duniya Allah ya tara masa lada zai zo da tarin ladan zakka zai zo da tarin ladan azumi zai zo da tarin ladan sadaka ladan sada zumunci ladan taimako ladan yayi ayyuka birjik na lada ya tara ya tafi da shi lahira amma kuma a duniya din manzon Allah yake cewa wa ya'ti qasha ta mahaza ya zagi wannan ba da haƙƙinsa ba wa qazafa haza ya yi kazafi a wannan ba da haƙƙinsa ba wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan ba da ransa ba wasa faka dama haza ya zubar da jinin wannan wadda raba haza ya doki wannan saboda haka ya yi ta cin wato wato a amanar mutane ya tara zalunci daban daban daban daban daban daban na kurakure haƙoƙin mutane a kansa birjik ya tafi da su lahira manzon Allah ya ce fayuta haza min hasanatihi in an zo wannan zai zo ce haƙƙi na ubangiji ya zage ni ba masa komi ba sai a ɗiba aladan sai a biya masa wannan bashin don ranar lahira ba a biyan bashi da kuɗi ana biyan bashi ne da lada don ranar babu kuɗi kuɗi kayan duniya ne da ake canje-canje da shi wannan duniya kuma ta riga ta tashi an naɗe ta ma kamar taburma an jan jingine ta saboda haka lahira da kyakkyawan aiki ake biyan bashi ko da mummunan aiki saboda haka manzon Allah ya ce fa yuta hadha hasanati sai a ɗebi ladansa gwargwadon zaluntar wannan da ya zage shi ba da haƙƙinsa ba a biya shi wa hadha min hasanati a dau wani kuma duka son a biya wanda ya masa kazabi a dau wani kasan a biya wanda ya doke shi a dau wani kasan a biya wanda ya zubar masa ya zubar masa jini a dau wani kasan a biya wanda ya kashe saboda haka ai ta ɗiban ladan ana biya manzon Allah ya ce fa in fadiyar hasanatu qabla an yuqda ma alaihi in ladan nasa ya kare duk da wannan jirgin ladan da ya tafi da shi lahira in ladan ya kare kuma haƙoƙin mutane da suke kansa ba su ƙare ba manzon Allah yake cewa wato a kazamin ka tsayahum sai a rika ɗiban laifuffukan mutanen da ya zalunta din wato fatarahat wato faturihat alai sai a jibga masa ka zagi wannan yanzu za a zo cikin ladan ka ba a biya shi zagin da kai masa to ba ka da sauran lada ya ƙare sai shi a rage masa nauyin laifinsa a ɗauki wato zunubinsa gwargwadon wannan ladan wato sai a jibga wa mutum manzon Allah ce in an gama summa turiha fin nari tunda bashi da sauran lada ko guda daya sai tare laifi sai a dauke shi kuma sai a kunduma shi a gidan wuta manzon Allah ya ce to wannan shine fallashashe a ranar lahira shine fallashashe a wajen a ranar lahira akwai mutanen da ubangiji ya kan musu gamdakatar da aiki mai kyau sai Allah kuma ya tausaya musu in suka samu wato salmando shine zamewar kafa suka yi wasu ayyuka na kurakure in suka gyara imaninsu suka kuma rike Allah suka kyautata rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki sai ya tanada musu wani kaso a lahira wanda zai biya musu bashin dishi in an zo ladan ya ƙare Allah sai ya biya musu bashin dishi waɗansu malaman suka ce idan an zo an auna ayyukan bayi ana auna ayyukan bayi a skeli wani bawan za a zo a auna masa aikinsa amma kyakkyawan aikin sai ya zama wato shine ya rinjaye to kaga wannan kadan dan aljanna ne wani kuma mummunan aikin shi zai yi rinjaye to idan Allah ya so mutum da rahama Allah ta'ala sai ya tanada masa wani kaso na lada sai a zo a dora akan sikeli sai ya rinjaye mummunan aikin nasa wani lokacin kuma aka ce mutum zai yi aiki na alkhairi ma ya manta da yayi suka ce musamman ma wato hailala ko kuma zikirori mutum ya yi halala ya yi salatin annabi ya yi istighfari ya tara su da yawa ya mamanta da su an zan auna aikinsa aka samu mummunan aikinsa ya yi rinjaye hankalinsa ya tashi ya ɗebe ƙauna samun tsira aka ce sai mala'ika zo da wani ɗan kunshi wato a hannunsa sai ya ɗora yana ɗorawa shi kenan sai sikilinsa na lada sai ya hau sama to sai ga mutum ya tsira saboda ayyuka na alkhairi kana mutum ya rairera su domin bai san aikin da zai tseratar da shi ba ubangiji yake cewa wato faman azala mimman kazaba ala Allah a cikin mutane da suka yi zalunci babu wanda ya zalunci sama da mutumin da ya wa Allah ƙarya ya jingina wa Allah da wato jingina wa Allah abokin shirka wa kazzaba bisidiki kuma ya karyata gaskiya shine alqur'ani iz ja'ahu yayin da ya zo masa Allah ya ce alaysa fi jahannam mathwal lil kafirina shin ni kam ba wuta jahannama bane ubangiji ya tanada mazaunin kafirai eh lalle wuta jahannama ne Allah ya tanada mazaunin kafirai Allah ya kiyaye mu wallahi ja bisidi wallahi ja'a bisidi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ubangiji ya ce wallahi ja'a bisidiki wallazi ja'a bisidiki wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi su ne muminai da suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam din Allah ce ulaka humul muttaqun waɗannan su ne wanda suke jin tsoron shirka da Allah su ne kuma wato masu imani lahum ma yasha'una inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله أليس الله بكاف عبده نعم.
ويكوهونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce wallazi ja'a bi sidiki wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaka bihi da kuma wato wanda ya gaskata shine wato sune muminai Allah ya ce ulaika wa annahumul muttaquna sune masu jin tsoron Allah lahum ma yasha'una inda rabbihim a ranar lahira Allah zai ba su duk abin da suke so suna da duk abin da suke so a wajen ubangijinsu zalika wannan sakamako jaza'ul musinin shine sakamako na masu kyautatawa wanda suka kyautata makawukansu suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau Allah ya ce mun musu haka ne liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu mun musu wannan sakamakon ne dan mu kankare musu wahalar da suka sha a gidan duniya wajen bin Allah sun yi jihadi sun yi sallah sun yi azumi sun yi sallan dare sun yi kaza sun yi kaza ayyuka na wahala suka yi a gidan duniya Allah ya ce to dan mu kankare musu wannan wahalar shi yasa muka ba su aljanna li yukaffir lahu anhum aswa allazi amilu mummunan aikin da suka yi sai muka kankare musu wa yajzihum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun sai muka ba su lada sai ladan ma ya zama ya fifici abin da suka aikata yana daga cikin rangwamen Allah da karimcin sa jalla jalaluhu in kai aiki mai kyau ɗaya sai baka lada goma kaga inda za ka yi ɗaya a baka ɗaya ne ma wannan ma sai a ce ai ɗayan ka ne naka kai kuma wannan kuma ɗayan na Allah ne ai ba za ka haɗa na Allah da naka ba to da da ɗaya da ɗaya ne ma za a ce ai ɗaya da ɗaya ne to amma Allah za in kai ɗaya shi kuma sai ya baka goma wani lokacin kuma ya baka ma fiye da goma wani lokacin ya samu a tura maka maladan jiya je mu karanta ayan da Allah yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi sabin masu hakuri akan bin Allah da hakuri wajen barin saban Allah Allah yana tura musu lada babu kirge kaga yanzu nan ba ba magana ɗaya ake ba ba magana goma ake ba turawa ake wato babu kirge shine Allah yake cewa waɗannan wato Allah ya sakanta musu bi ahsanil ladzi kanu ya'maluna sama da abin da suke wato wato aikatawa aka basu su sun aikata abu na wahala kuma an basu wato abin da yake wato na lada ko kuma sun aikata wato kurakure kuma sun gyara sun tuba Allah kuma ya kankare musu kuma a gurbin kurakuren nan ya sa a rubuta musu wato hasana su ne kyawawan aiki alayhi sallahu bi kafin abda shin Allah kan bai ishi bawa bane Allah bai ishi bawansa bane ma'ana Allah bai isar ma annabi bane duk abin da kafirai suke maka ya rasulullahi ka yi haƙuri Allah shi kadai ya isar maka Allah ya ce alayhi sallahu bi kafin abdahu ai Allah ya isar ma bawansa wa yukawifunaka suna tsoratar da kai billadina min dunihi suna tsoratar da kai gumaka suna cewa wa ai gumaka za su shafe ka da da, da, da, da jarraba ko su taba hankalinka ko su kashe ka mutumin da yake zagin gunki in bai sa ba gunki zai iya masa zai iya kashe shi ko kuma gunki zai iya masa wato zai sa ya samu tabuwar hankali shine wato shine ai taqtulahu aw tahbilahu ko ka samu zautuwar hankali ko kuma wato wato ka rasa ranka inda kana taba gunki Allah ya ce wa mai yudlillahu shi Allah ya isar masa saboda haka gunki babu abin da zai masa ai ba gunki ba mutum ma babu abin da ya isa yi mawa annabi sallallahu alaihi wasallam balle kuma wato gunki wanda mutum din shi ya saka shi Allah ya ce wa mai yudlillahu duk dai wanda Allah ya batar fama lahu min hadin ba za ka samu wato mai shirye da shi ba wa mai yahdillahu wanda kuma Allah ya shirye da shi fama lahu min mudil ba za ka samu wato wanda zai batar da shi ba Allah ya ce alaihi sallahu bi azizin zintikam shin Allah kam ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام wa man yahdillahu wanda duk Allah ya shirya fa ma lahu min mudillin ba za ka sami mai batar da shi ba domin shiriya a hannun Allah take alayhi salatu bi azizin zintiqamin shin ubangiji ba shine mabuwayi ba mai damka ma'abucin wato azaba wanda azaba sababu wanda ya sai jure ta duk wanda ya kama da azaba babu wanda ya sai kwace shi to Allah shine al-azizu shine kuma zintiqamin wala in sa'alta ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Ubangiji yake cewa wala in sa'altahum wallahi in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda ka tambaye kafire waye halici samai waye halici kasai da yaqulunna lahu sai su ce Allah ne wannan babu wani rikici a kai duk sanda ka tambaye kafirai waye halici sama da kasa za su ce ai Allah ne Allah ya ce kulto ka ce musu a fara'aitun mata da una min dunillahi shin ku bar labarin gumakan da kuke bauta musu koma bayan Allah in arada ni Allahu bi durrin shin Allah in Allah ya niyan dora min ciwo hal hunna kashifatu durrihi shin shin za su iya ije wannan cutar a ce gunki tunda kana bauta masa to yanzu yanzu gunkin kashin Allah ya jarrabe ka da ciwo zai iya raba maka da shi ko kuma durri din kowane irin ma damuwa kowane irin damuwa in Allah ya jarrabe ka damuwa gunkin zai iya zai iya cirewa ne shine yake cewa ka tambayi kafir ya rasulullahi man khalaqa samawati wal arda waye halici sama wa halici kasa da yaquluna la za ci Allah ne kul ka ce musu afara'aitum shin wato ku bar labari ku bar labarin mata da una min dunillahi gumakan da kuke bauta musu koma bayan Allah in arada ni Allah bi dhurrin in Allah ya nife ni wato da cutuwa hal hunna kashifatu dhurri za su iya yaye min wannan cutar da Allah ya dora min ne za su iya yaye min ba za su iya ba Allah ya ce au arada ni bi rahmatin ko ka tambaye su ka ce in Allah ya nife ka da rahama a ce baka lafiya sai Allah kuma ya nife ka da samun waraka hal hunna musikatu rahmati za su iya kamewa su hana ka samun lafiya ba za su iya ba saboda haka ka ce musu qul hasbiyallahu ni in haka ne in dai gumakan ba za su iya dora min ciwo ba in Allah ya ban lafiya ce dole sai ciwon ya tabbata jikina ko kuma in Allah ya dora min ciwo su ture min ba za su iya ba to ka ce musu hasbiyallah ni ba ruwana da su Allah ya ishe ni ka ce musu qul hasbiyallah ni Allah ya ishe ni alaihi taw alaihi ya tawakkal mutawakkiluna ko duk mai son dogaro a abin da yake da sika da aminci abin da in ka dogara da shi ba za ka taɓe ba to shi ne Allah to gare shi kuma masu dogaro suke dogara domin in za ka dogara ga ga abu ka dogara da abin da zai iya daukan ka yawwa ka dogara da abin da zai daukan ka in ababin bukata ne in ababin komiye ma duk sanda ka dogara da wanda ba zai iya daukan bukatar ka ba ka dogara da gajeye ko ba za ka samu biyan bukata ba saboda haka rukon gunki babu abin da yake kara mai rukon sai asara yawwa Allah shine kan ai ba gunki ba ai ko mutum ne yau ka dogara da shi a babin mu'amala amma ka ce shi ne arzikinka shi ne talaucinka shi ne lafiyarka shi ne jinyarka shi ne duk abin da ya kamata a ce Allah ne ya yi maka sai ka jiga ka ɗauka ka jibga a jikin wani mutum to ka haɗu da wahala a rayuwarka ta duniya ka haɗu da wahala a rayuwarka ta duniya domin shi ma gajiyayye ne komi halin da yake da shi kuma komi kusacinka da shi ya zama ka sani in ya baka Allah ne ya baka in kuma ka nema bai baka ba kada hankalinka ya tashi domin Allah ne bai kaddara za ka samu ba amma duk sanda ka nema abu a gurin dan uwanka ka rasa sai kai ta jin kaikayi kai ta jin bacire kai ta tada hankalinka to wannan kayi abin da yake kare tauhidi domin tasarrufin bawa cikin abin da ya mallaka yanayi ne dukkan su da izinin Allah duk tasarrufin bawa da yake yanayi ne da izinin Allah duk abin da ka nema Allah ya gada maka samu sai ka samu idan ka rasa to wannan Allah ne duk da Allah ya yi umarni a yi taimako a yi taimako a yi taimako a wurare da yawa to amma fa sai an rubuta kana daga cikin masu samun taimakon ka samu sai a yi taimakon kana kusan baka samu ba ka yadda Allah ne bai baka ba da Allah ya baka wallahi bai sa hana ka ba to kaga sai ka zauna lafiya zuciyarka ta zauna lafiya in ka nema ka samu ka ce alhamdulillah in baka samu ba ka ce alhamdulillah domin wata ran zaka neman kuma ka samu Allah shi yake raba arziki wato daga wannan zuwa wannan ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan ya hana wani duk dan ya jarabi wato mutane saboda haka a yake cewa ka bar labari shin yanzu in gunkin nan ubangiji ya rufe ni da rahama zai iya kame rahama ka sauka gare ni Allah ya ce ba zai iya ba ya ce to ka ce kul hasbiyallahu ni na dogara ga Allah alaihi yatawakkal mutawakkilun masu dogaro su ma duka su dogara ga Allah ma'ana ya thiqul wa thiquna bihi duk masu neman amincewa su amince da Allah qul ya qaumi imalu qul ya qaumi imalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim ubangiji ya ce kulka ce ya kwami ya ku mutane na imalu ala makanatikum kowa ya je aiki akan halinsa kowa ya je yayi domin kowa duk wanda ya karki fi gorarsa ne idan kai aiki mai kyau a littafin ka ne ba za a rubuta a littafin makwabcinka ba in kai mummunan aiki a littafin ka ne ba za a rubuta a littafin makwabcinka ba kowa ya je aiki akan halinsa inni amilu nima da nake kiran ku ku ku imanin zan yi aiki akan halina fa sawfa ta'lamuna da ni da ku da sannu kowa zai sani man ya atishi azabun yukuzihi waye azaba da za ta walakanta za ta same shi ni zan je rike ubangiji na in ci gaba da bauta masa kuma ku je ku rike gumakanku ku ci gaba da bauta musu da ni da ku fa sawfa ta'lamuna da sannu kowa zai san masa wane ne ni da ku manyaci shi azabun yukuzi shi wanda azabar da za ta walakanta shi za ta zo masa wa yalu alaihi azabun muqim waye kuma azaba madawwamiya ta wuta jahannama za ta sauka wato a kansa wato ni ne ko ku wa kad akazahum la bi badar Allah kuma ya tabbatar da su wato a lokacin yakin badar sai da manzon Allah da sahabbansa suka kashe manya manyan kafiran makka mutum 70 suka dura su wato a wata tsohuwar rijiya a filin badar inna anzalna alaikal kitab
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس في النهار ومن اهتدي فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها نعم.
وما أنت عليهم بوكيل Allah yake cewa wato yake cewa ah, inna anzalna alaikal kitaba li- wato ko inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi Allah madaukakin sarki shi ya saukar maka da littafi dan kai wa ma- ma- wa'azi wa mutane wato bil haqqi da gaskiya wato famanita da duk wanda ya shiryu da shiriyar alqur'ani ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam falinafsi ladan shiruwarsa kansa zai ji wa man dalla wanda kuma ya bijire ya bata wato ya ki bin alkur'ani ya ki imani wato fa inna ma yadullu alaiha sakamakon bacewarsa kansa zai samu wa ma anta alaihim biwakil ubangiji ya ce ya rasulullahi kai hakuri kai ba wakilin su bane balle ka tilasta su akan sai sun karbi musulunci yawwa wa'azi ne naka in kai wa'azi wanda ya yadda ya shiryu wanda ya ki yadda kuma sakamakon rashin yadda sauran kansa zai koma Allahu ya tawalla الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي جري عليها الموت ويرسل الذكر إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ubangiji yake cewa Allahu ya tawaffal anfusu hina mautiha. Allah shi yake karɓar rai a lokacin da wato rai za ta mutu mana ya qabidul arwaha inda hudur ajaliha idan ajalin rai yayi to Allah ne yake karɓar ran. Fan nafsu wa ruhu shay'un wahidu malam yace da rai wato da nafsu da ruhu duk abu ɗaya ne wato ala ta hakiki akan tabbatarwa wa zalika alqabdu zahir karbare shine in mutum aka karbaran sai mutu wannan shine karbare na zahiri bi haisu yan adimu tamyiz wal isa wal ihsas domin an rasa at-tamyiz wadda kuma ihsas ba zai sake motsi ba in aka ce wani ya mutu ba zai sake motsi ba za ka ganshi a jefe wato ba zai iya motsa koda yatsansa ba koda kifta idanu ba zai iya ba wato amma wato a baɗininsa bi haisu tan adimul hayata wan nafsu wal haraka in an ce mutuwa sai ya zama mutum ya rasa ransa sannan kuma ba zai iya numfashi ba sannan kuma ba zai iya motsa jikinsa ba wannan sai a ce ai wane ya mutu mala yake cewa Allah maɗaukakin sarki ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mutu Allah ne yake karɓar ran bawa a lokacin da mutum zai mutu wallati lam tamut fi manamiha haka na Allah shi yake karɓar rai na mutumin da ma ba zai mutu ba wato a lokacin da yake cikin bacci shine ya tawaffaha waqatin naumi zai karɓi ran wato a lokacin bacci shine mala yake cewa abin da ake nufin Allah yana karɓar rai wadda ran da bata- lokacin ta bai yi ba shine lokacin bacci suka ce bi haisu yan adimu tamyiz wal isasi wato idan mutum yana bacci za ka ga in kai magana ba zai ji ba a ce kuna zaune da mutum kuna hira da shi kai kana ta hira a sai shi bacci ya ɗauke shi kaga bai san me kake faɗa ba yanzu ya rasa tamizi bai san me yake faɗa ba sannan ko babu wani motsi jikinsa kurin yana kwance idan ka zo za ka tsallaka ka ce ja kafa ka tsallaka ba zai iya motsawa ba saboda ma bai san ma me yake faruwa ba amma ya mutu bai mutu ba da ransa kaga an karbe masaran motsin amma an bar masaran rayuwa shi yasa kowane dan adam yana da rai guda biyu akwai ransa na ake cewa nafsu tamiz rai na rayuwa na motsi sai a ɗauke shi sai a bar masa a ran tamizi sai a bar masa ransa na rayuwa shi yasa wannan ran tamizin da shi mutum yake gane inda yake da shi mutum yake gane abubuwa duka shi yasa za ga wani lokacin kana kwanci a ɗakin kana bacci amma sai ga gashi yau kana asaba ko kana anacha ko kana saudiya ko kana gona ko kana shago ko kana wani guri kana yawayawanka ai mutane suna kallon wannan abin da ake ce masa mafarki to wani ran ne yake yawo duk sanda ya tafi can ga ka kwanci a ɗaki kana numfashi amma kuma ga ka kana can wani ake cewa nafsu tamizi shine ran to wannan ran ma Allah ne yake karbansa in Allah ya karbe shi sai mutum ya bacci mutum ba zai farka a bacci ba sai ran da Allah ya sako masa wannan ran tamizin ya dawo jikinsa to in ya dawo jikinsa kuma sai mutum ya tashi to shi ran tamizi in ka karbe shi in Allah ya ɗauke shi bayya nuna mutum ya rasa rayuwa gaba ɗaya a mutum da ransa yana numfashi yana komi amma dai kuma bai san me duniya take ciki ba ba tafiya babu sanin me ake ciki babu sanin me ake yi saboda an rike ransa na tamizi amma in Allah ya rike ran rayuwa to shi kuma ran tamizi ba zai amfani ba mun gane ko in aka ɗauke ran rayuwa to shi da kuma mutum ya riga ya mutu gaba ɗaya shine ubangiji yake ba mu labari cewa duk wa'annan rayuwan rayuka guda biyu halittar Allah ne Allah kuma shi yake sarrafa su a jikin mutum ya dauke daya wani lokacin wani lokacin kuma ya dawo wa mutum da ransa Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa anfusa hina mutiha Allah shi yake karban ran dan adam lokacin da zai mutu wallaci lam ta mutu ran da ba za ta mutu ba kuma fi manamiya sai a rike ta ita kuma wato lokacin bacci Allah ya fahimci kullu ladhi qada alaiha al-maut wanda Allah ya hukunta masa zai mutu sai a rike masa ransa na mutuwa in ko ba mutuwa zai yi ba bacci zai yi ne huta sai a rike masa ran tamizi wa rusulul ukura sai a dawo masa wato da ransa na rayuwa ila ajalin musamma zuwa lokacin da ubangiji ya rubuta masa na rayuwarsa shine lokacin wato mutuwarsa wa yace wal mursalatu nafsu tamizi tabqa biduniha nafsu hayati idan aka dauki ran tamizi to za ka ga rayuwa yana nan za ka mutu yana numfashi yana komi amma dai bai sanin mai duniya take ciki sai ran da wancan ran ya dawo jikinsa in ya dawo jikinsa kuma shikenan zai farka kuma yanzu ya dawo hankalinsa amma in ɗaya ran aka ɗauka ran rayuwa to shikenan wannan ran tamizin ko yana jikin mutum bai da wani amfani mutum ya riga ya mutu Allah ce inna fi zalika cikin wannan abin da muka ambata maka la'ayatin akwai hujjoji wanda suke nuna kadaitakar ubangiji da gwam ya tafakkarun amma ga mutanen da suke da wato tunani saboda haka fa ya'lamu na za su sani annal qadir ala zalika mai iko akan wannan fa qadirun alal ba'si shi yake da ikon tada mace ce yau kafirai da suke musun tashin alkiyama ba za a tada mace ce ba daga kabari ba dan gudun hisabi da shiga wuta to Allah ya ce to ai ga mai sauki Allah ta'ala in ya dauke ran tamizi a jikin mutum mutum bai iya yin komi sai ran da aka ra masa da wani ran tamizin ha kuma in an ɗauke ran rayuwa to ran tamizin ko yana jikin mutum mutum ba zai iya babu wani abin da zai samu mutum ya riga ya wato ya gama kenan shine yake cewa mai yin wannan to mai iko ne bai tashin alkiyama wa quraishum lam tafakkaru fi zalika amma su quraishawa ba sa wannan tunanin mai takaru amin takaru min dunillahi shufa'a kuna law kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun
ubangiji yake cewa wato ko kace amma ta kazo min dunin lahi shufa'a su dai wato mushrikai suna daukan gumaka ne shufa'a wato a matsayin ababen bauta wanda ababen ceto wanda cece sai su wato a wajen Allah Allah ce kulka gaya musu awalau kanu la yamlikuna shay'an shin yanzu sa cece ku koda Allah bai ba su mallakar ceton ba ma'ana koda ba su mallaki ceton ba yanzu za su cece ku wala ya kiluna ko da ma ba su da hankali su gumakan cewa ku kun bauta musu a gidan duniya a hakan za su cece ku a ya kamata wanda ya maka aiki ka sanya maka ka sanya cancanci haƙƙinsa kafin ka bashi haƙƙi yawwa amma in mutum ya zo yana neman haƙƙi a gurinka alhali kai baka ma sanya maka aikin ba ya zo same ka kofar gida ce ba ni kuɗi na na noma na yi kunya goma kai ko ba kai shi gona ba ba ku yi maganar noma ba kila ma gonar ka ka riga an nome ko kuma gonar ka bata isa noma ba ai kaga ba za ka ka ce ya samu takwar hankali yawwa kenan wannan in ma damana ne kila ka masa uzuri ka ce to ba gona ta kaje ba kila gonar wani kaje ka amma a yanzu a yanzu cikin wannan ranin mutum ya zo ya ce maka na je gonar ka na yi kunya goma ba na kuɗin noma na na kunya goma kaga zaka ce to wani koyo shi samu tabuwar hankali abinda zaka faɗa kenan shi ne Allah yake cewa to su waɗannan da suke cewa gumaka za su cece su shin gumakan za su cece su a lahira za su aljanna su hana su shiga azabar Allah ko da ma gumakan wato ba a ba su dama ba da karfin Allah gumakan za su cece su ko kuma ma wato ko da ma gumakan ba su san sun bauta musu a duniya ba tunda abin da suka bauta kan a itace ne suka bauta da kuma wato sassakakun dutsuna shin wai ko gunkin ma bai san an masa bauta ba zai bada sakamako to wannan ba zai yiwu ba shi yasa Allah ya ce amit takazu min dunillahi shufa'a su suna riƙon gumaka wato shufa'a ababan wato ceto a wajen Allah Allah ya ce kul ka gaya musu awalau kanu la yamlikuna shay'an shin ko ba su mallaki wannan damar yin ceton ba za su yi ceton wala yaqiluna shin kuma ba su hankalci annakum ta abuduna kun bauta musu ba za su cece ku wannan kenan ba za su ce ceto ba wani da shafa'atu jami'a Allah ya ce kulka gaya musu ko su yadda ko ka su yadda lillahi shafa'atu jami'an duk ceto a wajen Allah yake saboda haka duk mai nema a cece shi to ya rike Allah madaukakin sarki ceto a wajen Allah yake wato huwa muktassun biha shi yake wato keɓanta da ceto in kaga wani ya yi ceto Allah ne masa izini Allah ne masa izini yawa ko annabawa za su yi ceto ne karkashin izinin Allah kamar yadda bayan annabawa za su yi bayan Allah za su yi wasu ayoyi na alkur'ani surori za su yi ceto yara ƙanana za su yi abubuwa da yawa Allah zai ba shi ceto amma ko zai yi ceto ba zai yi ceto ba sai Allah ya yarda ya ceton saboda haka Allah dai shi ya mallaki ceton shi ya ci yasa ya ce kulli la shafa'atu jami'an ubangiji shi ya wato mallaki ceto shi ya keɓance kansa da ceto fala yashfa'u ahadun illa bi izini babu wani ɗaya da zai ceto sai da izinin Allah lahu mulku samawati Allah shi yake da mulkin samai gaba ɗaya wal ardi shi yake da mulkin kasai gaba ɗaya summa ilaihi turja'un sannan kuma ga Allah kowa da komai zai koma na'am wa ina zikrallahu وهذا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله yake cewa wa idza zukira Allah in an ambaci sunan Allah wahadahu shi shi kadai a gurin mushrikai gurin masu bautar gumaka ba ambaci sunan gumakansu ba ishma'azzar qulubul ladina la yu'minu bil akhirah sai zukatan waɗanda ba su imani lahira ba sai ce kyama sai su ji rashin daɗi shi ma'azzat sai ta kyama sai su ji rashin daɗi me yasa aka ce Allah shi shi kadai me yasa aka ce Allah shi shi kadai sai zuciyarsu sai ta ki wa idza zukira ladina min dunihi amma da a wajen sabo misali za a ambaci gumakansu idza hum yastabshirun sai ga kuma suna farin ciki suna murmushi suna murna an ambaci gumakansu amma in aka ce Allah shi shi kadai ne abin bauta to sai ga kuma sun murciya fuska wato ransu ya ɓaci amma aka ce batun maganan gunki sai ga kuma wato suna farin ciki shine Allah ya ce qul illahumma qul illahumma fadil samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahadati anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yaftalifun Allah ya ce qul ka ce musu allahumma ma'ana kamar addu'a ne ma'ana ya allahu ka ce ya ubangiji fatirar samawati wal ardi ubangiji kai ne mahalicin samai da kase kai ka kage su ba tare da kaga misali a wani guri ba alimul gaibi wa shahada kai ne mai masanin abin da ya buya kai ne masanin abin da ya bayyana kai ne masanin abin da yake cikin sararin samaniya da abin da yake cikin dufin kasa kai ne masanin abin da yake zukatan bayi kai ne masanin wato abin da yake sarari anta ta hukumu bayana ibadika Ubangiji kai ne kake hukunci tsakanin bayanka fi ma kanu fi telefon cikin abin da suke saba daga cikin lamarin addini ma'ana ihdini ka shiryar da ni li maktalafu fihi min alhaqi cikin abin da waɗannan kafiran suka saba wato na da gaskiya malamai suka ce yana daga cikin sunnar addu'a in zaka roki Allah kai wa Allah kirari kai wa Allah kirari wato kai wa Allah kirari wato sai ka roki abin da kake so a wannan ayan ubangiji ya karantar da mu ladabi na yin addu'a wato Allah ya ce ka ce ya Allahu ya ubangiji fatirar samawati wal ardi ubangiji kai ne mahaliccin samai da kasai alimul gaibi wa shahada Allah kai ne masanin abin da ya buya masanin gaibu kai ne masanin abin da yake fili an ta ta kuma bayan ibadika Allah kai kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi yaktalifuna cikin abin da suka saba a lamarin addini to Allah ka shiryar da ni abin da suka saba daga cikin lamarin addini ka shiryar da ni wato tafarki na gaskiya to kaga in zaka yi addu'a ake so wato ka karanta fatiha cikin fatiha akwai kirari wa Allah kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga wannan kirari ne da yabo wa Allah sai kuma ka roki addu'a da zaka roka ka ce ihdina siratal mustaqim kaga wannan addu'a ne roko ne ka gani saboda haka in zaka yi addu'a kada kurin garangatsan ka ce Allah ba ni Allah kai min a'a kai wa Allah kirari in kai wa Allah kirari da abin da yi wa kansa kirari da su to kuma sai ka daga hannu wato sai ka roki ubangiji ubangiji ya ce walau anna lil ladzina zalamu walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu labtadaw bihi min su'i al'adhabi yawm al-qiyamah wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ubangiji ya ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an da za a ce kafirai da suka yi shirkan nan wato suka kafirce wa Allah da za a ce duk abin duniyan nan nasu ne gaba daya ma fil ardi jami'an duk abin da yake duniyan nan nasu ne duk filin duniyan nan filin su ne duk fulotan duniyan nan duk gonakin duniyan nan duk gidaje shaguna motoci jiragen sama duk abin da yake duniya abin da yake duniya Allah ya ce jami'an gaba ɗayansa a ce Allah ya ba su wa mislahu ma'ahu sannan Allah ya sake ninka musu irin abin da yake duniyar nan aka sake kawowa wata duniyar ita ma da cike da abin da yake duniyar nan aka ce duna su ne suka ce za su bayar laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamati dan su fanshi kansu daga mummuniyar azabar da Allah ya tanada musu a ranar lahira to laftadau bihi ba za su fanshi kansu da shi ba mun gane ko yawwa da za su mika duniyan nan kashi biyunta abin duk arzikin da yake ciki a sake ninkawa su bayar akan Allah ya ce to shikenan ku je an bar ku ba za ku shiga azaba ba Allah ya ce to ba za a karba ba ba za a karba ba ai duk gadarar mai kuɗi in ya zo kan kaya sai an ce na sayarwa ne kan ko kuni yake masa gadara ko ai duk gadararsa duk gadarar kuɗin ka zo aka ce wannan fa aka ce ba na sayarwa bane ai ya fi karfin kuɗin ka yawa ya fi karfin kudinka amma duk tsadar da aka fara wani zai biya amma in aka ce ba na sayarwa ba ne to haka ne kamar misalin wannan Allah ya ce duk abin da kafirai suka mallaka a duniyan nan amma sake ninka musu wannan arzikin a ninka su miƙa wa Allah su ce gashi a fanshe su daga azabar Allah Allah ce ba za a karba ba to ai abin da za su miƙa ma na Allah ne kuma Allah ne mai musu azaba saboda haka komai na Allah ne yawwa kamar ka ɗauka wani ne kuma ka ba mutumin kyauta saboda haka Allah ya ce ba za a karɓa ba wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yatasibuna a ranar lahira kafirai zai bayyana musu a gurin Allah abin da ba su tsammani ba abin da ba su tsammani ba duk jita da suke da abubuwan da suke na kare da yi duk zai bayyana musu wato akan kuskure suke ranar alkiyama Allah yake cewa wato wa badalahum min Allahi zai bayyana musu daga wajen Allah malam ya kunu ya ta sibuna abin da ba su zato ba wa badalahum sayyi'atu ma kasabu zai bayyana musu duk mummunan aikin da suka aikata shi a duniyar nan ranar lahira sun za su ga abun su wa haka bihim ma kanu bi yasajiun abin da suke izgilanci da shi kuma na azaba to ranar lahira kuma to zai gamu da su na'am fa idza masallin sana durrun da ana summa idza kawalnahu ni'matan منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتفى إذا مثل إنسانا درون إن cuta ta samu ɗan adam da ana sai kiraye mu yana kankantar da kai akan mu yayin masa cutar summa idza kawwalnahu in kuma muka bashi ni'ima idza kawallahu ni'imatan muka musanya masa da wannan cutar muka bashi ni'ima ma'ana muka bashi lafiya in kuma talauci yake ji ya tiro ko muka muka wadata shi in yunwa yake ji muka bashi abinci in jinya ne muka bashi lafiya in wani abu yake nema ya damu yana ta kankan da kai in muka bashi Allah yake cewa idan kuma wato bayan ya samu wannan ni'imar ya ga yana da wannan damar kala sai ce inna ma utitu ala ilmi ai ni dama an bani wani abin da bisa ilimi na dama ni na fi kowa cancanta a bani ba zai wato kankan da kai ga ubangiji ya ce Allah ne ya bashi ba sai ya ce a dama shi fa an bashi dan cancantar sa ne shi ya fi cancanta haka dan karu ne ya faɗa ko yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi dukiyar da Allah ya bani dama ni na cancanta a bani saboda aini na iya kasuwanci ina da ilimi gidanmu dama dama gidan kuɗi ne wasan talauci da gidanmu kaza kaza ya dinga irin wayannan maganganu bai fawwala wa Allah lamarinsa ba saboda haka Allah kuma sai ya kawo ƙarshen dukiyar tasa shine ya ce bi anni lahu ahalun aini abin da ni'imar da Allah ya bani dama ni na kowa cancanta bal hiya fitnatun Allah ya ce wannan kuma jarraba ne mu baka abu baka kankan da kai kayi wa Allah godiya ba ka ji cewa kana ga kai ne ka fi kowa cancanta a bayan dama baka kankan da kai kana cewa Allah ne baka ba Allah ya ce wannan jaraba ne buliyatun yabtali biha al-abdu wannan jaraba ce wanda Allah yake jaraban bawa da shi walakin aktharuhum la ya'lamun amma yau yawan kafirai ban san wannan ba cewa ana takhawilun irin wannan jirkita ni'ima da Allah zai dora maka wata wahala daga baya yayi maka istidrajin imtihanu ai ai istiraji ne talala ne ake wa dan adam in za a matsa ka sannan kuma a buɗa maka to wannan ta lala ne in an buɗa maka ka ce alhamdulillahi alhamdulillah ala ni'ima ka yi wa Allah godiya akan ni'ima in baka lafiya ne ka samu lafiya to kar ka kalli dabarar ka ne ko wani kokarin ka ya baka wannan lafiya a Allah ne dora maka Allah ne kuma yayi maka in talauci ne kana cikin talauci Allah yayi maka to jikar ka ce iya neman ka ne ko bige bigen ka ne yasa ka samu wannan kowayenka a Allah ne dora maka talauci yanzu kuma shi yayi maka to kowane abu haka yake in dai ni'ima ce in ka rasa ta kana roƙon Allah to in ka same ta kuma mai da lamarin samun ka a wajen Allah dan istidraji ne da jarrabawa Allah ya ce karkala halazina min qabl karkala halazina min qablihim fama agane anhum ma kanu yakasibun fa sabu fa sabu sayyi'atu ma kasabu wallazina zalamu min ha'ulai سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يتي قد قال الذين من قبلهم أي mutanen da suka zo kafin mutanen makka su ma sun yi irin wannan kamar ɗan ƙaruna wato da mutanensa wadda suka yadda da cewa shi ɗan ƙaruna wato wato Allah ya bashi abun bisa cancantarsa ne shi ya samu abun bisa cancantarsa ne ba Allah ne ya bashi ba shine ubangiji yake cewa ai irin wannan maganan ba mutanen makka bane suka suka suka fara faranta karkala halazina min qablihim mutanen suka zo kafin su ma sun fara min al'umma daga cikin al'ummai ka karuna wa qaumahu arradina biha kamar dan karuna da mutanen sa wanda suka yarda da irin wannan magana cewa inna ma utitu ala ilmin indi ni ilmi na ne wato yasa na samu dukiyata ko kuma wato wani gwanin cewa ta ne yasa man samu dukiyata Allah yake cewa fama agana anhum ma kanu yaksibuna amma abinda suka aikata bai wadatar da su da komai ba dan karuna Allah ta'ala ya nutsar da shi kasa da dukiyar tasa gaba daya har yau yana yin kasa kasa kasa ba zai daina yin kasa ba kuma sai ran tashin alkiyama fa sabuhum sayyi'atu ma kasabu Allah yake cewa sai mummunan abin da suka aikata sakamakon sai ya same su walazina zalamu min haula'i lalle waɗanda suka cuci kansu da kafirci daga cikin ƙureshawa da sauran kafiran duniya Allah yake cewa sai sai buhum sai atu ma kasabu su ma dai mummunan abin da suka aikata din wallahi zai same su wa ma hum bi mu'jizina ba za su tsere mana ba wato ba za su tsere wa azabar mu ba saboda haka ko su mutanen maka a lokacin Allah ya jarbe su da fari sai da suka shekara bakwai suna fari dan Allah ya roƙo Allah Allah kuma ya kawo ruwa awalam ya alamu awalam ya alamu anna Allah yaqsidu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun Allah yake cewa awalam ya alamu shin su kafirai ba sani bane anna Allah yabsutu rizqa liman yasha Allah shi yake shimfida arziki a wanda ya ga dama sai ya yalwata masa arziki amma shi ma imtihanan saboda a jarrabe shi ne Allah ya yalwata masa arziki shi ma dan a jarrabe shi ne wa ya kadiru wani kuma ya kuntata masa ya kada masa talauci shi ma dai ibtila'an saboda jarraba wannan ibtila shine yake zuwa da radadi kamar a dora wa mutum talauci dora wa mutum ciwo wannan shine ibtila'i jarraba ce Allah ya gani mutum zai yi hakuri zai mai da lamarin wa Allah ko kuma zai canfa kansa ko kuma zai taka maka mai dora musibar talaucinsa akan wani ya ce wani ne ya sa masa hannu ko yana da dariyar hannu ko wani ne masa kaza wani ne masa kaza ko zai yarda Allah ne bai bashi ba ko kuma shi wanda aka bashin da Allah yake cewa ubangiji shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama shi ma dan a jarrabe shi ne a ga zai fidda haƙƙin dukiyar ya yi abin da Allah ya masa umarni ya yi da ita wajen ba da zakka wajen taimako wajen aiki na alkhairi da dukiyar ko kuma ma a wajen neman zai nemi dukiyar ta hanyar da Allah ya yarda ko kuma dai zai ce yaki haram yaki halal ta ko ina shi dai ya tara dukiya ya kiya ci da iyalansa ya kiya ci da ya kiya ba da zakka ya kiya taimaki ya taimaki addini ya kiya taimaki al'umma da shi zai tare shi dan saboda kar dukiyar ta lalace to duk wannan jarrabawa ne in Allah baka jarraban ka yi ya gaya za ka yi za ka ji kafu kowa ne Allah ya baka ko kuma dai Allah baka da ya jarrabe ka ne ko kuma Allah ya hana ka za ka ji cewa Allah bai ya son ka ne ya hana ka ko kuma dai Allah ya so ka ne da alheri ya ki ya dora maka abin da zaka je ana bincikan ka a lahira ya kai ka tara ya kai ka kashe haka manzon Allah ya faɗa yace duddigen dan adam dugajigin dan adam ba zai gushe ba a gaban ubangiji ranar lahira Allah zai tambaye shi game da dukiyar da ya tara aina tasabaha wa fi ma anfaqaha ya ya kai ka tara ya kuma kai ka ciyar da ita Allah zai ya tambayi mutum saboda haka kenan kaga ashe dukiyar ita kanta ai musiba ne bai kamata mutum hankalin sai tashi dan Allah bai tara masa kuɗi ba shi dai ya nemi halal ya biya bukatunsa rufin asiri in dai a rayuwar duniya ne ya zama kafi karfin bukatunka sanda kake da damuwa zaka warware damuwarka ba tare da ka je ka gurfana gaban wani ba to wannan shine arziki kafaf shine irin arzikin da manzon Allah yake roko yawa amma duk arzikin da zai sa ko mutum ya dagawa ya ji girman kai cewa shi ya fi kowa zai iya walakanta kowa zai iya walakanta addini to wannan ya zama masa musiba shi yasa ubangiji ya ce wato ubangiji wato shi ne yake yalwata arziki a wanda ya ga dama ya ce awalam ya alamu shin su kafirai ban sani ba ne annan laha yusutu rizqa liman yasha Allah yana ba arziki a wanda ya ga dama ya yalwata masa ya bashi komi ya bashi nisan kwana ya bashi dukiya ya bashi mulki ya bashi iyalai ya bashi fada aji kuma ya bashi lafiya baya jinya duk Allah ne yake wannan to amma wannan din shi ma jarrabawa ne wa ya kadiru sannan Allah shi yake kuntatawa ga wanda ya ga dama ya hana shi komi bashi da koshin lafiya bashi da kuɗi babu iyalai abin tausayi kullum shi ma wannan dan jarrabawa ne Allah ya ga yaya zai yi zai yi hakuri ne ko zai kashe kansa saboda kamar da wasu annan suke yi idan ya samu talauci ya rataye kansa ko zai yi hakuri Allah ce inna fi zalika cikin yalwata arziki a wasu da kuntata mu arziki a wasu cikin wannan la'ayatin akwai aya liqaumin yu'minun amma ga mutane masu imani ga mutane masu imani da Allah wanda sun san da yalwatawa da kuntatawa duk a hannun Allah yake kaga sai mutum ya zauna lafiya na'am lokaci yayi kul ya ibadi da dinas lokaci yayi na'am to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala saboda lokaci abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana